من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a ranar takwas ga watan Ramadan na hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 440 wadda ta yi daidai da ranar 13 ga watan biyar shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi majalisi na takwas a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani a cikin suratu taha wanda muke a watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da ɗaukaka da alfarma insha allahu za mu tashi aya ta saba'in da bakwai yau ai mana uzuri saboda hanzari ba za mu samu amsa tambayoyi ba sai Allah ya kai mu gobe insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قوما وما هدى na'am Allah jalla wa ala yace walaqad auhayna ila Musa wallahi tabbas haƙiƙa mun yi wahayi ya zuwa ga annabi Musa wannan kuma eh, ya zo da wawul abfi wato ta cewa kuma mun yi wannan Ah, wato an nade abu ba adadin kissar bane akan kissar da ta gabata domin bayan abin da ya faru tsakanin annabi Musa da masu da matsafa da imanin da suka yi to kuma ai annabi Musa ya zauna a cikin mutanen Fir'auna yana kiransu ya zuwa ga musulunci da imani a, da kuma kansu sakan masa bani Isra'il wanda har Allah madaukakin sarki ya ambaci ya ambaci kisar a cikin suratul A'raf yanda su manyan jama'a na mutanen Fir'auna suka ce yanzu haka Fir'auna zai kyale annabi Musa ya kyale shi da iyayen da sauran wato wato gumakansu ya kuma fita daga cikin bautarsa suka ce za su ci gaba da azabtar da su da gana musu azaba bani isra'il suka kai kuka wajen annabi musa cewa kafin ka zo an azabtar da mu bayan ma ka zo an azabtar da mu yadda annabi musa ya haƙurƙurtar da su cewar ana ƙauna allah maɗaukakin sarki ya halakar da maƙiyansu sannan kuma ya ba su tabbata ya ba su mulki a bayan ƙasa domin ya jarraba su ya gaya ya za su yi su idan an ba su mulkin to a cikin wannan kuma allah ya jarabci mutanen annabi musa da wato shekarun da wato a fari da kuma tawaya na amfanin na girbi na amfanin gona domin wannan ya sanya su su wa'astu idan wani mummuna abu ya same su idan wani kyakkyawa ya zo musu sai su ce wannan ai wannan daga gare mu ne saboda wato yana nuna cewar hanyar mu daidai take idan wani sharri kuma ya zo musu sai su camfa cewa ai wannan saboda annabi Musa ne da mutanensa to har idan tsananin ya zo musu kuma sai su koma wajen annabi Musa su ce idan ka yaye mana wannan tsananin saboda suna da imani cewar abin daga Allah yake in ka yaye mana mun yi alkawari za mu imani da kai kuma za mu saki bani Isra'il su tafi tare da kai idan Allah ya yaye musu sai su warware wannan alkawarin to har Allah maɗaukakin sarki ya jarabce su da tsufana da fari da kwaɗi da jini a ayoyi dai mabayyana wanda Allah ya ambata a cikin suratul a'raf wanda har daga ƙarshe dai fir'auna ya ce ya yi izini gare su ya ce to annabi musa ya tafi da bani isra'il ɗin bisa alkawarin da suke cewa in aka yaye musu tsanani za su yi imani kuma za su saki bani isra'il to sai Allah maɗaukakin sarki ya yi wahayi ga annabi Musa yayin da ya samu wannan alƙawarin to shine nan duk wayancan abubuwan an naɗa kistar ambaton su ya zo bit tafsil a cikin suratul a'raf to nan sai Allah ya ambaci abinda ya shafi wannan sura na wa'azi a wanda yake abinda zai tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin mummunan akibar da take zuwa akan yi ma Allah dagawa yin girman kai ga barin miƙa a sallama ma ayoyin Allah to shine wa'azin da kuma zai zo akan bani Isra'il Allah ya rantse yace hakika mun yi wahayi ga annabi Musa rantsuwar domin a himmatu da kissar wato abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya ambata wanda ya wajaba wato a mai da hankali domin a saurare shi domin a cikinsa akwai tabbatar da cewar abin da ya zo a cikin littafin bani isra'il wanda ya dace da wannan to daidai ne abin da kuma ya zo a cikin littafin bani isra'il wanda bai dace da wannan ba to ba daidai ba ne tunda shi alkur'ani shine almuhaimin wato shine amini mai wato tabbatar da ingantacciyar hujja akan abin da littafin magabata ya kunsa to Allah ta'ala ya ce hakika mun yi wahayi ga Musa an asri bi ibadi kan ka tafi ka yi tafiyar dare tare da bayina yace bayina wanda a cikin wannan akwai sharabtawa akwai girmamawa ga bani Isra'il cewar su ba bayin Fir'auna bane wanda wannan zai sanya musu da su rinka jin izza kada wato ganin kaskanci ya zamanto ya rusa ma'anawiyarsu saboda kun san ɗaya daga cikin abubuwan da yake karya a wato lagon ɗan adam shine a cire masa aminci da kansa a sanya masa jin cewar shi rarrauna ne irin abin da ya samu bakaken amerika kenan bakaken amerika ɗaya daga cikin babban abin da ya same su wato yin da aka rinka azabtar da mazansu matansu kuma aka rinka ba su mu'amala ta daban saboda haka yanzu in ka samu har yanzu suna da wannan tasirin baki dan amerika in ya auri mace mace ita ce take da kawama mace ta fi karfinsa saboda ta riga an riga an karya masa izza an sanya masa ji na kaskanci to irin wannan abin da ya samu bani isra'il ɗaya daga cikin abin da wato saƙon allah ya yi musu shine ya karya wannan jin da suke yi na su raunana ne bayi ne na fir'auna sai allah ya ce ma annabi musa an asiri bi ibadi ka yi tafiyar dare ka fita da daddare tare da bayina wato su bayin allah ne ba bayin fir'auna ba ne ba bayin kiftawa ba ne fadrib lahum tariqa ka sanya musu hanya fil bahri a cikin teku yabasan wannan hanyar ta zamanto wato ƙeƙasassa busassa wato babu wani tabo babu ruwa a cikinta kamar yadda take a bayan ƙasa ba a cikin teku ba wato ka sanya musu wannan hanyar wato Allah ya ba mu annabi Musa wannan umarnin wannan ikon wannan darb din da yace fadrib lahum ad-darb huna anan bi ma'ana faj'al ka sanya musu hanya yaya zai sanya musu hanyar shine umarnin yazo a cikin sauran surori a cikin suratul shu'ara a a wa wahayna ila musa an idrib bi asaka al-bahra fanfalaq sai muka yi wahayi ga annabi musa ka daki kogi ka daki wato wannan teku da da sandanka sai tekun ya dare to wannan Allah maɗaukakin sarki ya yi wahayi ga annabi Musa kan ya sanya musu hanya a cikin teku to lokacin da ya wahayi gare shi wahayi biyu ne kamar yadda ya zo a cikin suratul shu'ara wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi laylan in an asri bi ibadi innakum muttaba'un innakum muttaba'un Allah ya ce mun yi wahayi ga annabi Musa ka tafi da bayina da daddare domin ku za a bi ku kun ga haka ya faɗa wahayi na farko kenan sannan na biyu fa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahra fanfala wahayi na biyu kenan to nan sai aka nade aka sanya wahayi ɗaya ne da dukkan abubuwan guda biyu amma yayi su jalla wa ala a fatara guda biyu wahayin farko lokacin da za su fita wahayi na biyu lokacin da suka zo dab da tekun suna cewa har mutanen annabi Musa suna cewa inna lamudrakun falamma tara aljam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun yayin da taron biyu wato da jama'ar annabi musa da jama'ar fir'auna suka ga juna gashi nan fir'auna ya kusa ya cin musu sai ce inna suka ce inna lamudrakun mu dai cin mana za a yi annabi musa ya ce qala kalla ina ba za a cin muku ba inna ma'iya rabbi sayahdi ubangiji na na tare da ni zai shiryar da ni to shine sai Allah ya ce fa auhayna ila musa an idrib bi asaka al-bahra fanfalaq sai muka yi wahayi ga Musa kan ka daki teku da wato sandan naka nan ba faɗi yanda zai ba kamar yadda muka ce sai Allah kawai ya ce fadrib lahum tariqan fil bahri la takhafu daraka baka jin tsoron baka jin tsoron wato a cin maka a riske ka Fir- daga wato fir'auna da rundunoninsa su zo su kama ka baka jin wannan tsoron wato kana da yaƙini cewa fir'auna bai isa ya cin muku ba wala takhsha kuma baka jin tsoron in ka shiga cikin tekun zaka nitse ko kai ko mutanenka wato dukkan wannan abin da zai sanya masa tsoro dama ɗayan biyu ne in ma fir'auna ya riske su ya halaka su wa in ma su shiga cikin teku su halaka shine abin da ake cewa gaba gaba kura baya su yaki yace to babu wannan gare ka babu wannan gare ka baka jin tsoron bayanka cewa fir'auna zai riske ka baka jin tsoron gabanka cewa in ka shiga cikin teku zaka nutse to shine ab- a- a- haka Allah madaukakin sarki yayi ma- yayi wahayi ga annabi Musa saboda haka ya samu aminci wanda da amincinsa da fiƙarsa wannan da yake da shi da imaninsa yaƙininsa da yake da shi sai ya zamanto ya sanya yaƙini hatta ga banu Isra'il ba wanda ya taraddudi akan cewa idan suka shiga cikin tekun wato teku zai haɗiye su kuma cikin hikimar Allah da annabi Musa ya bigi tekun sai ya zamanto a wato hanya goma sha biyu kowanne kowace kabila ta bi hanyarsa Ah, kamar yadda al- a- a- a- آه، وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم sai zamanto kowace kowane ha- kowace hanya wato kenan hanyoyi ne aka ya zamanto kamar dutse wanda yake mai girma to abinda ah, da- da suka shiga ciki ah, Allah madaukakin sarki shi kuma sai cikin ah, ah, abinda ya kaddara na halakar da fir'auna sai Allah ya ce fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi sai fir'auna ya biyo su da rundunoninsa sai da ya zaburo da dukkan rundunoninsa inna haula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'idun wa inna lajami'un hadirun fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim kadhalika wa awratnaha bani isra'il wato yayin da yake ce ya zabura yake cewa wai mu da muke kullun cikin shiri shine za a zo a ce za a ba mu haushi bayan waɗannan 'yan tsiraru waɗanda suke ba su kai sun kawo ba sun takale mu da faɗa to sai Allah ya ce a- yayin da suke cewa yake cewa ya tara mutane a fito Allah sai ya ce fa akhrajnahu mu muka fitar da su ka gani wato idan Allah ya shirya maka kaidinsa kai da kanka kai zaka kai kanka ga halaka suna fita suna tsammanin fita ce ta izza nan ka fita ce ta karan dangi fa akhrajnahum min jannatin wa uyun muka fitar da su daga cikin aljannatai da idaniyar ruwa wa zuru'in wa maqamin karim da gonannakin su da kuma wato wur- wurare na daraja wanda suke zaune a cikin sa Allah ya ce haka nan muka gadar da shi ga bani Isra'il to fir'auna sai ya bi su bi junudihi da rundunonin sa fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum sai abu sai wato abin da ya rufe su na ruwan teku ya rufe su nan sai aka ce sai aka kawo shi da figar tahwil abin da ya rufe su na ruwan teku ya rufe su menene wannan abin wato ka san abu ne wanda yake mai girman gaske da ya fi karfin a faɗe shi wato ka suranta ruwa da ya zamanto kai ka ce dutse ne kana ganin yadda dutse yake kun ga yadda gidajen 'yan adam ma suke dangane da dutse yanzu garuruwa da kuke gani da suke a gefen dutse sai ga dutsen kawai kake gani garuruwan kuma kamar kwalaye ne in ka gano su daga sama ko daga nesa kamar kwali ne haka to ka duba ka ga irin wannan shine fa ya zamanto ya kere kan a bani isra'il da fir'auna da suka shiga cikin teku to bayan bani isra'il sun fita daga ƙarshen su sai allah maɗaukakin sarki ya ce ma teku ya haɗe su to abin da ya rufe su wannan girman ruwan shine ya rufe su fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum Allah yace wa aballa fir'aunu qaumahu fir'auna ya bat- ya tabar da mutanansa wa ma hada bai shiryar da su ba wa ma hada bai shirya ba bai- bai- a- a- a- wato a- fir'auna bai shirya ba ya batar da mutanensa batarwar ai shine bai shirya ba amma Allah ya nanata cewar bai shiryar ba bai shirya ba bai kuma shiryar da mutanensa ba saboda ai shine yake cewa a cikin yanda Allah ya bada kissarsa a suratul ghafir kan cewa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad aini ina nuna muku ra'ayi ne saboda muminu alu fir'aun ya zo yayi musu wa'azi to da zahiri cewa wannan wa'azin yayi tasiri akan sauran mutane sai fir'aun ya ce to ni dai ina gaya muku irin abin da na gani ne kuma hanyar da nake shiryar da ku ita ce hanyar shirya ita ce hanyar kintsuwa to sai Allah ya yi raddi ga wannan magana ta fir'auna wa ma hada fir'auna bai shiryu ba ba akan shirya yake ba ballantana ya shiryar da mutanensa na'am يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تتغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يعلن عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى na'am Allah ya ce ya bani Isra'il ya ku bani Isra'il qad anjaynakum min aduwikum lalle haƙiƙa mun tsirar da ku daga makiyanku daga makiyinku shine fir'auna da mutanansa wa wa'adnakum janiba turil ayman kuma mun alƙawarta muku tsakanin mu da ku inji Allah janiba turil ayman wato gefen dutsen tur dutsen Sina al-aymana na dama wa nazzalna alaikumul manna wassalwa kuma mun saukar muku da alman shine darba wassalwa da kuma yan shila kulu min tayyibati ma razaqnakum to dan haka ku ci daga wato halal din abinda muka haz- azurta ku da shi wala tatghaw fihi kada ku yi wato dagawa shine tsananin girman kai wajen saba ma Allah ta hanyar kafirce ni'imomin Allah fa yahilla alaikum ghadabi idan kuka yi haka sai fushina ya sauka a kanku wa man yahlil alaihi ghadabi wanda duk fushina ya sauka a kansa faqad hawa wannan ya halaka ya fada hawiya wa inni laghaffaru kuma ni wallahi mai yawan gafara ne liman taba ga duk wanda ya tuba wato daga shirka yayi nadama wa amana yayi imani wa amila salihan ya aikata aiki nagari thumma ihtada sannan ya shiryu wato ya tabbata akan shiriya wannan khitabi ne ga bani isra'il wato domin su yi izina sawa'un na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har na wannan zamanin saboda haka masu da'awar yahudanci bani isra'il musamman masu cewa suna rike da addinin yahudanci irin orthodox jews din nan saboda suna da wani abu wanda yake sauran al'umomi in banda musulmi ba su da shi shine riko ga tauhidi wato babu wanda yake tsanar shirka kuma yake a yake kyamar shirka a cikin al'umomi bayan musulmi ilin yahudu yahudu masu riko da addininsu suna kyamar shirka to wannan hitabi ne gare su alkur'ani yana kiransu yake cewa ya ku bani isra'il ku tuna mun tsirar da ku daga makiyinku tsirar da su da aka yi daga fir'auna yana daga cikin abin da har yanzu bani isra'il duk shekara suke maimaita shi suke yin bikinsa wanda suke kira idin passover Passover wato idin da Allah ya fitar da su kwana biyu suke yi suna yin kwana biyu saboda samun bambanci tunda kalandar su ta yanzu ta tafiyar wata ce amma asalin kalandar su ita ma ai ta tafiyar rana ce amma asalin kalandar su ta addinin su ta tafiyar wata ce kamar yadda take ta kalandar addinin musulunci to saboda sabawar wajen ranar sai ya zamanto kan cewar suna yin idi biyu yana daga cikin tsananta ma kansu da suka yi wanda mu Allah ya dauke mana annabi sallallahu alaihi wasallam yace shahara idin la yanqusan watanni biyu na idi ba sa tawaya saboda haka ko da an kuskure ran da aka tsayar shine idi a wajen Allah shine to su kuwa wai saboda wai dan su ihtiyati sai su ce to in jiya ne daidai to mun yi jiya in ma jiya ne daidai ba yau ne daidai mun yi yau to saboda haka duk idin su kwana biyu suke yi ran 15 ga watan April shine suke bikin lokacin da Allah ya tsirar da su ya fitar da su daga Misra a ya tsirar da su daga fir'auna suka fita daga cikin teku Allah ya halakar da fir'auna to ni'ima ce babba shine Allah yake tunatar da su Allah yake cewa mun tsirar da ku hakika mun tsirar da ku daga daga makiyinku aka kawo da qad litahqiq saboda sun sani ba za su yi musu ba abu ne wanda yake sananne a tarihin su kuma mun yi muku alkawarin janibar turul aiman wannan alkawari na Allah shine cewa Allah zai ba su shari'a wato za ku zamanto al'umma da za ku zamanto al'ummar farko da Allah zai ba su shari'a wadda take a lokacin nan babu wata al'umma da take akan shari'ar Allah in ba ku ba shine wannan muwa'ada alkawarin da Allah ya yi ma annabi Musa tare da bani Isra'il su zo ya zuwa ga munajati da Allah wanda a lokacin nan Allah madaukakin sarki zai ba mu annabi Musa at-taura kun san munajatin annabi Musa da munajatin Allah da annabi Musa na farko na wato naɗa shi annabci ne da tura shi dan aike da tura shi manzo wajen Fir'auna da kuma ya fitar da bani Isra'il daga hannun Fir'auna to bayan ya sun tsirar da bani Isra'il to sai kuma munajati na biyu da yayi da Allah shine Allah ya masa alƙawarin da shi da bani Isra'il wato Allah ya yi alƙawarin ku zo kuma annabi Musa ya alkawarin zai zo tare da mutanensa shi yasa aka ce muwa'ada wato kun yi alkawari da juna Allah ya yi nasa alkawarin kuma kuka yi naku alkawarin za ku cika alkawarin da kuka yi ma Allah to wannan ni'ima ce babba yayin da Allah ya keɓance bani Isra'ila a cikin dukkan al'ummomi wanda suna da yawa a wancan zamani ga kibtsawa ga finikawa ga ga abin nan wanda ake ce musu ma'obites ga sunan dai iri-iri jinsi a cikinsu ga baki ɗaya Allah ya ware bani Isra'il ya ba su shari'a saukarka daga Allah sauran mutane ku suna da shari'ar mutane ta Hammurabi ta Babylon ta wane ne to saboda haka wannan ni'ima ce ta biyu babba sannan kuma a cikin al'umomi ga baki ɗaya ya muku abin da bai ma wata al'umma ba ya zamanto ba ka buƙatar noma ba ka buƙatar kasuwanci ba ka buƙatar sana'a abincinku haka zai zo muku a shirye darɓa wanda nau'i ne na zuma fara wanda ake samun sa a ƙasa a jikin bishiyoyi kawai za a ɗauka ga shi irin wanda yake kamar zuma amma mai zaƙi sannan kuma ga 'yan shila a cikin naman dabba naman tsuntsaye ba mai daɗi irin 'yan shila cikin sauƙi wato ko cikin sauƙi ƙashin ma taune shi zaka ba zancen ka jefar da shi to Allah ya ce Allah ya ba su wannan safa da yamma suna da wannan abincin ba sa buƙatar su ajiye ba sa buƙatar su ajiye na gobe dan na gobe ma zai zo musu da alkawari daga Allah to wannan ni'ima ce to sannan to sai Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum mun ce musu waɗancan bani Isra'il da ku kuma ku ci daga halal din da muka azurta ku wato wannan domin nuna wato ci na ni'ima wato Allah ya halatta muku babu abin da ya kai irin wato ya zamanto kan cewa Allah ya baka damar ka ci kai abin da kake so ya zamanto ya yalwata maka hanyoyin halal to babu abin da ya rage gare ka sai godiya sai ce wala ta tsagauti kada ku yi tsagawa domin abin da yake fara samuwa ga dan adam idan wadata ta ishe shi ya ga ba shi da wata wahala sai sauki to sai kuma tsagawa innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna shi dan adam wato tsagawa yake at-tagha at-tughyan shine shiddatul wato shiddatul takabbur tsananin girman kai da cewa shi yafi kowa tsananin jiji da kai to Allah ya ce kada ku yi haka in kuka yi haka fa yahilla alaikum ghadabi sai fushi na ya hau kanku wanda yake nuna girman kai da rashin godiya ga Allah shine sanadiyar saukan fushin Allah saukar fushin Allah Allah madaukakin sarki ya ce wala la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid idan kuka bicilce to azaba ta mai tsanani ce to a mecece azabar Allah shine fushin Allah wanda duk fushin Allah ya hau kansa faqad hawa alhawi shine mutum ya fado daga can sama zuwa ƙasa shi yasa aka kirawo wanda ya kafirta aka ce fa ummuhu hawiya wato uwarsa matattararsa ita ce hawiya wajen fadawa dan ita jahannama gangarawa ake yi ita tafiya wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai aka ji wata ƙara yace wannan abu ne aka jefa shi cikin jahannama bai kai kolunta ba sai yau ta bayan shekara saba'in yake tafiya to haka ita fadawa ake a ƙasa to wanda yake abin da yake kawo wannan fushin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana bayan kowane wuturi yake roƙan yake neman tsarin Allah daga fushin Allah idan ya sallama daga wuturi ina yana cewa subhanal rabbi subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus ana ukun yace rabbul malaikati war ruh ya dauka muryarsa da shi sannan yace allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik Allah ina neman tsari da yardarka daga fushinka kuma ina neman tsari da lafiyarka daga ukubarka kuma ina neman tsari da kai daga gare ka ba na samun iya ba na iyakance yabo a gare ka kai kamar yadda kai yabi kanka ne to amma sai Allah madaukakin sarki yace ko da kun yi dagawar ko da kun yi dagawar to baka riga kun halaka ba cewa wanda fushi na ya hau kansa ya shiga ya wato ya riga ya fada cikin halaka to sai Allah ya ce tare da haka wa inni lagaffaru kuma ni wallahi wannan fa Allah ne yake rantsewa Allah ne yake rantsewa don ya kwadaitar da mu ga rahamarsa akan cewa shi mai gafara ne sai da ya rantse fa ba cewa ni mai gafara bane kuma ni wallahi mai yawan gafara ne al-ghaffar mai yi ya sake yi mai yi ya sake yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dan adam yayi zunubi sai ya nemi gafara Allah sai Allah ya ce bawa na ya san yana da ubangiji wanda yake uquba akan wanda yake uquba akan zunubi kuma yake gafartawa na gafarta masa sannan ya sake komawa ya sake yi Allah ya sake cewa bawa na ya san yana da ubangiji da yake ruko akan zunubi kuma yake gafara da shi ya nemi gafarata na gafarta masa to har Allah maɗaukakin sarki ya ce bawa na ya duk abin da yake so na gafarta masa to matsawar dai bawa zai rinka neman tuba ya zuwa ga Allah to ba zai taɓe ba to shi yasa shaidan yake so ya toshe wa mutum kofar tuba yace ƙaryar banza tuban muzuru kake yi in ma kai Allah ba zai amsa ba sai sa ka ɗebe ka yanke kauna sai ka ce to mu dai abin nan a gara ma ka tsaya ma kai sharholiyarka tun daga shi abin ya gagara to wannan shaidan ne to Allah sai ya ce dan kada mu zaman tori batattun shaidan ya ce ni wallahi mai yawan gafara ne ga duk wanda ya tuba wato shine wanda ya nadama ya yi imani ya aiki nagari sannan sun mahtada ihtada an ce ma'ana ya yi istiqama kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wato ya daidaita ya yi istiqama ya tsaya daidai akan shari'a har mutuwa ta zo masa sufyanu thauri ya ce wato ya tsaya a kan imani har mutuwa ta zo masa ibn abbas ya ce ya tsaya har ya mutu a kan wato a sunna wal jama'a a kan tafarkin sunna da jama'ar musulmi ya tabbata a kan ahalus sunna wal jama'a kun ga masu cewa ahalus sunna wal jama'a kirkiro shi akai ba su sani ba ne ba sa karatu ne gashi ibn abbas ne a tafsiri ya ce wanda ya mutu a kan as sunna wal jama'a ba kirkirarren suna ba ne abu ne wanda yake tun lokacin sahabbai an san sunna wal jama'a wato akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda al'ummar musulmi wato magabata na kwarai suka yi ijma'i a kansa to wannan shine abin alkawarin Allah duk wanda ya tuba ya yi imani ya aiki nagari sannan ya lizimci tafarkin daidai to Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne a gare shi kuma mabudin wannan wanda shine ɗaya daga cikin tafsirin a sun mahtada shine ta'allama al-ilma wa amila bihi kamar yadda wanda daga cikin magabata ya ambata ma'anar sun mahtada ya nemi sanin ilimi na yanda zai mu'amala da Allah sannan kuma ya aiki da shi matsawar dai mutum yana neman sani kuma yana kokarin aiki da shi to kuwa Allah kofar tuba abu da take Allah mai gafara ne a gare shi wannan kun ga shi ma wannan yana ɗaya daga cikin ma'anar da zai sa mutum ya zamanto ya lizimci wato neman ilimin addini kada ya zauna a cikin jahilci domin ba zai sami istiqama akan tafarki ba dole sai da sani shine ma'anar sun mahtada duk waɗannan ma'anoni dukkaninsu ma'ana ɗaya ne dukkaninsu suna komawa ya zuwa ga istiqama sai dai waɗansu sun fassara shi da wani abu wanda yake khas gare shi keɓantacce waɗansu kuma sun fassara shi da hanyar da ake samun istiqamar kamar wanda suka fassara shi da cewa masu neman ilimi da kuma ƙoƙarin aiki da sanin da suka yi Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikinsu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta Allah ya sanya mu jagorori ga masu tsoron Allah saboda hanzari ayi mun uzuri yau anan zamu tsaya insha Allah sai Allah ya kai mu gobe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين